أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتاق بقية المستفيد شرح ملية المريد na sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anu muna cikin al-madlabu salis shafi na 36 za mu tayi wato mala yana bayani game da ladubban annabawan manzan a wato annabawan Allah a halara ta Ubangiji da kuma ladubban sahabbai da suka yi koyi da annabawa a halara ta manzan Allah da kuma halara ta Ubangiji za mu tashi inda mala yake cewa wa haza wannan matsayi na ladubba na sahabban manzan Allah yunzaru ana tsokaci ila maru ya zuwa ga abin da aka rawaito fi ba'adul akhbari a cikin shashin labarai an sayyidina al-abbasi daga sayyidina abbasu dan abdul muttalib ammi nabiyina baffan annabin mu sallallahu alaihi wasallama annahu qila lahu an tambaye shi aka ce masa anta akbaru sinnan amin nabi sallallahu alaihi wasallama kai ne mafi girman shekaru ko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi ma yayi wafati wanda suka zo su ba su layi da manzo Allah ba suna tambaya sun gashi da tiyo suka ce wai annabi ne babba ko kai ne faƙala saboda ladabi kaga dai zai iya cewa ma ɗana ne ko? tun da baffansa ne ɗan uwan babansa uwa ɗaya uba ɗaya in ya ce ɗana ne ma ta zauna ko? in ya ce ni ne babba tun da zahiri suka tambaye shi ta ɓangaren shekaru tun da an ce sinnan a sinnu shekara kaga labarin a bayyane yake a zahiri shekaru suke tambaya amma saboda sanin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin darajar manzan Allah da kuma yadda suke ladabi a halara ta manzan Allah yana laye ko bayan ransa aka tambaye shi kai ne babba sinnan ta bangaren shekaru amin nabiyu ko annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala saboda ladabi sai sayyidina abbasu ya ce huwa akbaru minni manzan Allah shi ne mafi girma a gare ni wa ana wulittu qablahu amma ni an haife ni tun kafin a haife shi kaga ya fitar da ladabi ya ba su ma'anar da suke nema ba tare da kuma yayi su'ul adabi a halara ta manzan Allah duk da matsayinsa na baffansa kuma ya liga shi zuwa duniyan nan a gangan jiki ta dan adam to amma saboda ladabi sai ya kauce zahirin lafazin ya ce huwa akbaru minni tunda an yi magana girma shi ne mafi girma a gare ni amma saboda kar ya faɗi abin da za ba bai ce finnan ba aya tambayar da aka masa an ta akbaru finnan amma sai ya cire lafazin finnan din sai ya ce huwa akbaru minni manzo Allah shine babba a kaina wa ana wulidtu qablahu amma ni an haife ni tun kafin a haife shi kaga shi mai tambaya ya gane abin da ake nufi amma sai yayi ladabi cikin halara ta manzon Allah wa amma husnu adabihim ma al-hadratul qudsiyya fil aliyya amma kaga kyawun ladabin sahabban manzon Allah tare da halarar ubangiji wanda ladabin su a halara ta manzon Allah ke to ladabin su a halarar nan ta tsarki al-aliyya madaukakiya faminhu daga cikin irin wannan ladabi nasu ma zakaruhu abinda malamai suka ambace shi min adabihimul fi'iliya daga irin ladabban su alfi'iliya ta aikace allati hiya unwan adabi bawadinihimul mutahharati saniya wanda shine kuma yake nuna wato alamomi ne unwan alamomi na ladubban su na batini na zuci kenan almudaharatin saniya abu tsarkakewa su take madaukakiya dan an ce wancan magana ta na abbasu ai abu ne na ƙauliya na faɗi tunda da baki ya faɗa to wanda yake kuma a aikace zakarar ustazu abul qasim al-kushairi babban malamin na abul qasim imam kushairi radiyallahu anhu ya ambaci labari an al-ustazi abi ali daga wani babban malami da ake masa abu ali radiyallahu anhu waɗanda suka biyo bayan sahabbai kenan su ba irin ladabin su da suke yi annahu kana shi wannan ustazu abu ali kana ya kasance la yastanidu ila shay'in baya jinginuwa a jikin kowanne abu adaban ma hadarsa ilahiya domin ladabi ga halara ta ubangiji baya taba jinginuwa ko a jikin bango ko a jikin fila ko a jikin fulo in dai ba kwanciya zai yi ta bacci ba tare da halaran nan maɗaukakiya ƙala imamu kushairi ya ce wa kana yawman shi wancan malami abu ali wata rana ya kasance fi majami'in cikin taron malamai an yi taro na maluma shi ma yana daga ciki in ji shi almajirinsa abul qasim al-qushayri yace fa aratu an aba lahu wisadatan kalfa zahri sai nayi nufin na sanya masa fulo ta wajen bayansa wanda zai dan jingina a cikin ko zai ji dadin zama tunda ya fara manyanta li'anni ra'aituhu domin ni na gan shi gaira mustalidin ba tare da ya jingina da komai ba da na kawo masa fulan na kala masa a bayansa domin ya jingina fatana ha'anin wisada sai ya matsa daga inda fulan yake kalilan kaɗan fatawahamtu sai na zaci cewa annahu tawakkal wisadata ya ki fulan nan ne ko ya guji fulan nan ne li'anna lam takun ya kirka domin babu rigar fulu a jikinta ko yana tsantsaninta ya ganta babu sutura ta dan fara datti watakila sai na yi zaton cewa ya ƙi fulan ne saboda babu ligar fulo nika fulo ai turanci ne kome suna su hausa matashi wisada matashi li'anna lam yakun alaiha khirqa domin babu rigar fulo ko ko rigar matashi a jikinta au sajjada ko ba ba wata sallaya ko wata yadda duma da ake shimfiɗawa domin a kare asalin dattin tsiraicin wannan fulo shi ne a tunanina ya guji fulan ne ya matsa daga inda fulan yake saboda wata kira don ya ka fulan tsirara faƙala to da na sake wato sai yi ƙoƙarin ya ɗauko rigar fulo ya sa ko wata 'yan sallaya sajjada da zai rufe ya tuttunta fulan ya miƙa masa faƙala sai ya ce la'uridun istina da ni ba na nufin ba na son jinginan ne fa kwata-kwata ba wai kyamar fulanka nake don ba yi da riga ba jinginan ne kwata-kwata ba na su fata ammaltu ba da zalika sai na lura da shi tun daga wannan lokacin fa'alimtu sai na san sai na gane cewa annahu la yasadu li shay'in abada ashe baya taba jinginuwa ga kowane irin abu abada har abada ni a lokacin na ya zato kawai ya kyamaci fulan ne tun daga nan na lura da shi duk inda yake duk inda yake ko a gidansa ko a wani guri ba za ka taba ganin sa ya jingina da wani abu ba saboda me shi mutum ne mai yawan zikirin Allah duk santa ka gashi a cikin ambatan Allah yake to shi yana ga wani kishin gida ko wani jinginuwa su'ul adabi ne a halara ta ubangiji ya kana ambatan Allah kuma a kishin gide ko kuma a jingine tunda Allah ya yi ka da lafiyar da za ka iya zaunawa ta kurkur shi wannan a irin nasa ladabin ke na halara ta ubangiji wa qala sirri imamu sirri as-siqidi radiyallahu anhu ya ce sallaitu wurda lailatin min al-layali na sallaci sallolin nafilfili a cikin wani dare daga cikin darare irin ƙarshen daren nan ya kusa bayan ya gama sallolinsa na dare ya ce wa madattur jilayya sai na miƙar da ƙafafuwa na filmi hirabi ta inda alƙibla take irin ya yi salloli ya gaji din nan ya zauna kafin alfijir ya ɗan huta sai miƙar da ƙafas na hawal mihirabi faluditu sai na ji an kira ni bai san daga inda kiran ya zo ba aka ce ya sirri ya kai sirri haka za tu jalisul muluka dama haka kake zama da salakunanku na duniya ka taɓa zuwa gaban sarkinku ka miƙe masa ƙafa a gaba ai wani hatsewa ba ya gabansa sai dai a iya zama ta ya a duka kafin mutum ya gama nafulfulinsa kuma ya ɗaucar musa kuma ya kama munagati da ubangiji to yana so ya ɗan miƙar da ƙafar ko ya ɗan huta ya ci gaba da auradansa a wannan zaman shi kawai sai sai ga an kira shi haka za tu jalisul muluka haka kake zauna da sarakuna salakunan duniya ma ba za ka yi miƙar da ƙafa a gabansu ba to ina kuma a gaban sarkin sarakuna malikul mulki zul jalali wal ikrami yace fa babam tur jalali sai da janye kafafuwa na summa qultu sannan sai haiba ta kama ni nace na san wannan maganar daga Allah ne dare sai nace wa izzatika na lantse da buwayarka ya ubangiji la madattu rijilayya abadan ba zai ba zan ƙara miƙar da ƙafafuwa na ba har abada ba ma wai a wajen wuridi ko a wajen munajati ba ko ma me zan yi a zaune dai in ba kwanciyar bacci na miƙar da ƙafa ta a kwance ba ba zan ƙara miƙar da ƙafafuwa na ba abadan har abadan wannan imamu sirri a sikidi kenan qalal junaidu imamu junaid shugaban sufayi radiyallahu anhu ya ce yana ba da labari game da wancan malamin sirri a sikidi ya ce fa baƙiya 60 sana wannan malami a sirriyu sikidi tun daga wannan lokacin ya wanzu tsawon shekara 60 a duniya ma madda rijilau bai taɓa miƙar da ƙafarsa ba lailan wala naharan da daddare ne ko da ranar tun da aka masa wannan nida'i sai da ya shekara 60 bayan nan sannan yawa fati amma bai taba miƙar da ƙafafuwansa ba a cikin shekara 60 din nan da daddare ko da rana saboda ladabi a halara ta ubangiji wa zukira dai an sirri aidan an ambaci wata hikaya dai daga shi wanta imamu sirri a sikidi radiyallahu anhu annahu su'ila an mas'alati min as-sabr wata rana a majalisinsa na karantarwa aka masa tambaya akan matsala ta haƙuri yaya lamarin haƙuri yake me ya darajarsa a wajen Allah da Allah ta inna ma yi waffa sabiru na ajirahun bigayar hisabi aka masa tambaya game da haƙuri fa da Allah ya takallamu fiha sai ya haɗu yana zance a cikin wannan sifa ta haƙuri ina fata an gane yana ba da amsa yana faɗin falalar haƙuri da irin yadda mai haƙuri yake cin riba a rayuwar duniya da lahira fa dabba ala rijlihi aqrabun sai aka ga kunama ta yi rarrafe akan kafar yana zaune haka kawai sai aka ga kunama akan kafarsa tana tafiya fa ja'ala yadribuhu bi ibratihi sai ya kasance yana dukan kunaman nan da allurarsa ba fa yana sukanta ba allura don kado shi kunama mai zata shi abin da yake so ta saukaka ta harbe shi ba tare da kuma ya cutar da ita ba wai yana sukanta ba fa ya diribu da ibratihi yana dukan wannan kunamar da allurar faƙin lau sai aka ce masa su suna tsoron ta harbe shi don kunama motsi ma an kai sai ta harbe da ba kalinta a tsane yake to bala tana kana dan taba ta da wani abu tana ji ko da ba zafi sai aka ce masa ala tarfa'uhu an nafsika to baka dauke kunaman nan daga jikinka ba juma tun da a zaune yake ko dai irin wannan zaman tun da ake ba ya mikar da kafarsa tsawon shekara 60 ko kuma a irin ko ma a wani irin zama yake dai ai bai mikar da kafa ba to kunama ta biyo ta kan ƙauri in aka ce za a yarba da ta kaga sai ya yi haka in ya yi haka shi kuma ya miƙa da ya saba wa ladabinsa da ya samu faƙala sai ce an sahayi min Allah ta'ala ina jin kunyar Allah ta'ala an a takallama fi hali in dinga magana ina magana cikin wani hali ina cewa a yi haƙuri a yi haƙuri tunda an tambaye shi an mas'alatin min sabar yana cikin mas'alar yin haƙuri an tambaye shi kuma yana magana akan wannan hali na yin haƙulin summa ukhalifu ma u'allimu fi ko kuma ukhalifu ma a'lamu fi na saba wa abun da nake da ilimi a cikinsu me yasa ba zan yi haƙuri har ta gama yawon ta tafauka ba kaga anan abu abu biyu ke kiyayewa kai ya je gaban jefar da ya miƙe kafa ya saba wa ladabinsa da ya saba sannan kuma ya bige ta ko ya kashe ta kaga bai yi haƙuri ba ya saba wa asalin matsalar da aka tambaye shi yake bayani a kan yin haƙuri to kaji yadda ladabinsu suke to alhamdulillah sun yana da tsawo ko kuya an ba da shi